أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقيا قال إنما أنا رسول ربك لأرب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddarawarsa da yardarsa da amincewarsa ya tara mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka ba don komi ba sai don tafsirin alkur'ani mai girma da fata Allah subhanahu wa ta'ala yi muna jagora da karbi ayyukan da muke aikatawa a cikin wannan wata mai tarin albarka yau muna uku da watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1438 wanda ya yi daidai da wata 29 da watan biyar watan Mayu miladiyya haihuwa annabi isa in saha shekara 2017 miladiyya jiya mun kwana a aya ta goma sha biyar a cikin suratu maryam yau za mu tashi aya ta sha shida zuwa aya ta ishirin da ɗaya in allah ya yarda mun yi bayani a jiya akan annabi zakariya da kuma ɗansa annabi yahya da yadda aka bai wa annabi yahya watan hukunci ko kuma ce annabta da ilimi da gane abubuwa tun yana yaro ƙarami to kuma mun ga yadda annabi zakariya ya yi gwagwarmaya yake tawassali da wannan tsufansa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta sada da ɗa. To, malumai suka ce, ayin da muka yi bayani daga aya ta farko a cikin suratu Maryam har zuwa aya ta goma sha biyar a cikin wannan sura abinda za mu iya ɗauka kamar fa'ida ko kuma ma yustafa minal ayat abinda ake iya fahimta daga ayoyi malamai suka ce na farin muna iya istimbatun cewa ya halitta mutum ya yi tawassali da tsufan da ke gare sa ko kuma kasawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah biya masa bukatunsa a matsayin ka da su shekaru sun kama girma to kana tawassali da wannan domin Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka wata bukata sannan kuma ya halitta suka ce da abin da yake iya ƙara samu kamar fa'ida kamar ɗan adam ya dinga addu'a a cikin ayyukansa da yake yi na koda yaushe sannan kuma a koda yaushe bawon Allah ka dinga watan maslaha ka dinga dibin maslaha ta ama ala maslahatika anta wahdaka ka dinga dibin maslahar mutane gaba ɗaya gabanin maslaharka wannan ƙa'ida ce ta malaman usul fiqh suka ce ana gabatar da mas'ala amma ala mas'ala khassa mas'ala take ta gama gari ce to ita ake fara dibi a kore yaushe idan za ka yi abu ka diba cewa wannan abin ni kaɗai idan na shi ni kaɗai ne zan zai amfana amma ga wancan abin kuma idan na yi shi al'umma gaba ɗaya za su amfani to sai ka ɗauki wancan da yake amfanin jama'a gaba ɗaya ka bar naka haka malumai su karantar da mu to yau za mu shiga sabon bayani shine bayanin maryam ya imran uwar annabi isa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim sai allah yake cewa كتاب مريم إذ اتبغت من أهلها مكانا شرقيا وتيذ خطاب أنا مخ... أنا خطاب ندى النبي محمد صلى الله عليه وسلم yake an yi da bayanin annabi zakariya da yahaya sai kuma Allah ya kawo bayanin maryam da ɗanta annabi isa malamai suka ce hikima a nan saboda akwai alaƙa tsakanin maryam da kuma da annabi zakariya sai aka kawo bayani kusa a juna wannan ba shi bane na farin a cikin alkur'ani a ayar muke bayani ta jiya a cikin suratu ali imran Allah subhanahu wata'ala ya yi irin wannan bayani a an'amu ma Allah subhanahu wata'ala ya yi irin wannan bayani da ya ka annabi zakariya sai ilsaqin magana da kuma annabi da maryam uwar annabi isa to sai Allah ya ce wadhkur ka ambata wato a cikin alqur'anin da ake sabko maka dare da rana ya kai manzon Allah sallallahu rabbi wa salamuhu alayka fil kitabi maryam ai ka tunatar da mutane akan ai kitabun khabar maryam labarin maryam uwar annabi isa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim yar annabi imran sannan kuma eh gata ita ma tana da matsayi mai girma a gun Allah madaukakin sarki to Allah ya ce wadhkur ayyuhar ay wadhkur ay ayyuhar rasul ya kai wannan manzo na rahama ka tunatar da mutane labarin maryam alaiha salam Allah ce idin tabazat min ahliha makanan sharqiyya yayin da ta ciratu watan tabbar tanahat ta keɓance daga jama'arta makanan a wani guri wanda ke sharqiyyan watan guri ne nami na bangaren gabas tun daga mutanenta ta tashi daga cikin jama'ar ta ta bar su ta koma wani bangare na daban su faru suka ce saboda niyya ta ibada saboda ibada wato mafiya yawan bayan Allah madaukakin sarki idan suka ga za a dinga deranje ki su za a dinga damuwar su akan ibada to sai su i'tizali sai su bar furin su koma wato gehe domin bautar Allah madaukakin sarki muna iya gane wannan a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasallam a lokacin da mutane guda suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi matan manzon Allah game da ibadar manzon Allah sai da amincin Allah ya tabbata gare sa akan ibadarsa ya yake wajen bautar Allah sai Aisha ta ba su labari sai suka ce tab yanzu manzon Allah sallallahu alaihi da ake an gafarta masa gaba ɗaya zunubansa shi yake qiyamul layl yake kaza da kaza da kaza da kaza yake azumi sai wani ya ce to ni fa daga yau daga yau ba zan ƙara barci ba kawai zan dinga raye dare ne da sallar dare tun farkon dare har zuwa ƙarshen sa ibada zan dinga yi sai wani ya ce to ni kuma tun da haka ne ni kuma ba zan ƙara kusantar mata da haka ba zan ma yi aure ba sai wani ya ce shi kuma tun da haka nan ne manzon Allah yake wannan abin shi kuma zai dinga azumi har iyakar rayuwarsa kadibe da bayan Allah suke kokarin kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala to da annabi son ya shigo cikin gida aka bashi labarin abin da ya faru a gida sai ya fita ke tambayar wa'annan mutane sai ya ce ya aka yi sai suka ce to kaji kunji kunji annabi ce to kun gani ina yin azumi kuma ina cin abinci khairu siyami siyami dawud alaihi afdalu salatu wa atammu taslim mafiya yawan azumi mafi cikin azumi shine azumin annabi dawuda yana cin abinci yau gobe ya azumi idan ya azumi yau ya ci abincin gobe wannan karka wuce wannan ka'ida annabi ya ce fiyayyen azumi shine azumin annabi dawuda yace sannan kuma ina barci kuma in tashi wani lokaci cikin dare yi sallah yace sannan kuma ina auren mata duk wanda baya auren raya waɗannan abubuwa to annabi ce baya da tarihi to kaga bayan Allah a kode yaushe suna kokarin samun kusanci ga Allah subhanahu wataala karka ne misa wanda wasta a tsakaninka da Allah a'a ka zama to ibada da zaka zama ka wato tsakaninka da Allah ibada ce to Allah ce ka ambata musu labari wato nana na Maryam uwar Annabi Isa a lokacin da ta keɓance daga jama'ar ta ta kuma wani wuri mafiya yawan maluman tafsiri suka ce ta tafi ne ba don komi ba sai don bautar Allah subhanahu wa ta'ala to kuma na na maryam watan ita ce uwar annabi isa sannan kuma iyar imran imran malamin su annabi zakariya da muka yi bayani a jiya shi yasa lokacin da imran ya rasu da yake maryam ta tashi marainiya a wani kauli na malaman tafsiri a lokacin da ta matar imran hannatu take da juna guda biyu sai ta yi addu'a ta yi alwashi tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu labarin wannan abin a cikin wasan cikin suratu Ali Imran inda yake bayani akan alkawalin da waton idqalat imratu imran rabbi inni rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiu du'a haka ne ayar ko innaka antas samiul alim tace Allah ce yayin da matar imrana cewa da hannatu kenan ta yi alwashi a tsakaninta da Allah cewa idan Allah ya ba ta ɗa to za ta sanya wannan ɗan ya zama to mai kula da addinin Allah yana hidima da addinin Allah malamai suka ce watan ita wannan hannatun ta jima ba ta samu ɗa ba waton tana da matsala ta haihuwa suka ce abin da ya kayi ta yi wannan alwashin wata rana tana zaune sai ta ga tsuntsu yadda yake kula da ‘ya'yansa ƙanana da take tattalin su sai ta roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba ta zuriya mai albarka sai ta yi alwashi idan Allah ya ba ta ɗa to za ta sanya shine wannan dan ya zama to mai hidima ga addinin Allah subhanahu wataala kace ya Allah ka karba min wannan alwashi ku gane alwashi wato abu ne wanda ake bukata da duk wanda ya alwashi yake wanda yake ya imani da Allah da ran tashi alkiyama ya cika alwashin sa idan yayi shi yasa idan mutum yayi alwashi kace Allah idan ka bani bebe sai kana iya kai wannan kace ya Allah nayi alwashi tsakani na da kai idan ka bani bebe sai nayi azumi na sati guda to lokacin da Allah ya biya maka wannan bukata taka wajibi ne ka cika wannan alwashin da kai ya Allah idan aka bani auren wance to in Allah ne na rage na yanke rabo guda uku wajibi ne kai wannan idan na samu tahiya aikin haji ya Allah zan yi kaza wajibi ne akan wannan shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi bayanin mutanen kirki a cikin suratul insani sai ce yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika alwashi da suka doka a tsakanin su da Allah to tayi alwashi Allah ce fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanan ko sai Allah subhanahu wataala ya karba mata wannan alwashin nata ya cika mata sai gata da juna biyu biyu ta nemi Allah ya bata da sai Allah ya kula mata da wannan ya kalla mata wannan alwashin nata sai ya bata juna biyu to ta yi tsammanin ta samu ɗa namiji sai ta samu mace lokacin da ta ayi wannan yariyar ta ce maryam uwar annabi isa sai ta ce ya Allah inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuka bik wa inni u'idhuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ta ce ya Allah na yi zaton matacce na yi zaton namiji ne da zan sa shi ya yi hidima amma duk da namiji ne duk da matacce ba da yi ta yi wannan aikin ta ce Allah ya fi ni sanin abin da nami na haifa maluman larabci suka ce a nan wallahu a'lamu bima wada'at a wata ruwaya wallahu a'lamu bima wada'tu sai zamanto nan damiri ne na mutakallim wallahu a'lamu bima wada'tu nan magana ce ta mare din wasu malaman tafsiri Allah ya fi ni sani akan abin da na haifa wa'anta a wata ruwaya wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya Allah ya fi ta sani akan abin da ta haifa wannan magana ce ta Allah subhanahu wataala kuma dukkanin su ba jayayya ya tabbata a cikin qira'at na maluman na maluman ka ai qira'a to wannan kenan sai Allah subhanahu wataala ya bata da tace wa inni sammaituha mar Maryam a lokacin da ta haife ta ta ce ni na suna mata Maryam ma'anan Maryam amatullahi baiwar Allah subhanahu wa ta'ala a lugata su kenan idan aka ce Maryam ma'anarsa baiwar Allah ta ce ni na suna ma wannan yariyar tawa Maryam ta ci sanarwa inni u'izuha kenan ya halitta in ji maluman tafsir a ƙarƙashin wannan aya idan aka yi maka suna a yau matarka ta aihu a yau to ya halitta ka gaya wa mutane jama'a sunan yaron a yau ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana annabi ya zo sallar asuba da asubahin da ya kare sallah sai yake ce wa jama'a cewa jiya ayi min haihuwa sannan kuma na sanya mai yaron sunan baba na annabi Ibrahim kaga kenan a wannan ya wannan ya halitta anan sannan tace wa inni u'izuha ni ina nema mata kariya ina mata mai addu'a Allah ya kare ta ba ita kadai ba wa zuriyata hamina shaitanin rajim da zuriyata daga shaidan shaidan la'ananne shi yasa hadisin bukhari imamu bukhari ya fitar da hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba wani abin da aka haifa a duniya wanda da yazo duniya face sai da shedan ya shafe sa shafin shedan shike sawa lokacin da aka haifi jariri kaje yana kuka yaro yana zawa duniya sai ka ji shi da kuka annabi yace wannan shafi ne na shedan to duk duniya ba wanda aka haifa sai da wannan kukan banda mutum guda biyu inji manzon rahama annabi sallallahu alaihi wasallam nawari ita ce maryam uwar annabi isa saboda addu'ar da mahaifiyarta ta yi wata akan allah ya kare ta da shaidan sai kuma annabi ya ce da isa dan maryam shi ma bai yi wannan kukan da jariran suke yi ba saboda addu'ar da kakarsa ta yi masa wa zurriyata ha da zurriyata shi ne ɗanɗanta ɗan maryam kenan allah ya sa mu dace wa inni wa izu hawa zuwa mina shaitanin rajim to gashi maryam ta zo to sai Allah ya ce muna ka ambata wa mutanenka a littahin da ake sarkan maka cewa da alkur'ani labarin na na maryam uwar annabi isa a yayin da ta keɓance ta tashi daga cikin garin da take ta koma jekote daga al'ummarta mitai aran ba فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا
na'am فتمثل لها بشرا سويا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fattakhazat min dunihim hijaban, a yayin da wannan Maryam ta sanya wani shamaki, ai hijaban bi ma'ana sitiran, ta sanya wata sitira tsakaninta da mutanenta. Ta bar unguwar ta bar garin, ta koma eh, eh, dekote, to bayan ta koma kuma sai ta sanya sitira tsakaninta da mutanenta fattakhadhat min dunihim hijaban min dunihim bi ma'ana qaumi hakinan sai ta samu sitira tsakaninta da mutanenta sai Allah subhanahu wata'ala yace fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata da ruh- ruhana yani jibril sai muka aiko mata da mala'ika jibril fatamassala laha basharan sawiya sai wannan mala'ika fata- fatamassala laha sai bi ma'ana tamassuluna annahu sai ya koma mata wata mutum gashi nan saurayi balarabe ga maryam ga saurayi kuma ta baro gari me ya faru قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا qalat sai maryam ta ce lokacin ta ga wannan eh, wannan mala'ikan ya zo ta wata san mala'ika bane ya buga ta mace ya budurwa a cikin daji sada kuma ga saurayi ya zo mata to da aka- Allah ya ce fa eh, fa arsalna ilaiha ruhana mala'ika jibril kenan wannan ayar akwai ayar take fassara wannan maganar a cikin alqur'ani da Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ruhul bana jibril shi ya kawo alqur'ani sai Allah subhanahu wata'ala ya ce فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا gashi ya zamanto saurayi ya zo wajenta qalat budar bakinta sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ni ina neman kariyar Allah subhanahu wataala mai rahama kenan na hada ka da girman Allah ka kusa ka bani huri idan kai kana jin tsoron Allah subhanahu wataala malaman tafsir suka ce wata maryam tana ji makanta tsoro ne akan abin da zai faru na ba, ba wani tsaka- saur- ba wani shamaki tsakaninta da wani namiji suka ce akwai abin da ke iya faruwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi ce la yaqulanna ar-rajulu bimra'atin illa kana shaytanu salisuhuma la yaqulanna ba ta yi wa namiji baligi ya keɓance da wata mace baliga su kadai a wuri annabi ce face shaidan shine na ukun su idan ka gani miji zai keɓance da matar da ba tasa ba ba muharramarsa ba to wallahi ka ji tsoron abin da zai biyo baya maryam yariya ce da take da tarbiyya sabanin yaranmu na yanzu ba kai ma yariya ba za ta maka magana kana ta yi za ta tsira ka a saman mashin wai tana buƙatar oka ka ji lalacewar tarbiyya a wannan lokaci ji maryam kurinta ya zo amma tana roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kare ta da wannan mutum har ma take gama shi da allah in kai mutumin allah ne mai jin tsoron allah ne mai biyar dokokin allah ne to dan allah ka bani guri amma a yanzu bil aks yanzu matan suke kowa suna kiran mazan sai ka ga yanzu kawai yare da kun haɗu abinda take bukata ta samu ninkinka saboda ku dinga ishe jikin mesaj wai ya ga tambaye ta mene ne ta ce wai sai yan nami wai aboki ne musulunci bai yana abotaka tsakanin maza da mata ba habal haramun ne abotaka tsakanin mata da namiji in dai ba aure za a yi ba a gidan can kuna kulla abuta da ita matar ka ce ya halitta komi ku yi amma a waje da suna abotaka bai halitta ka kulla abotaka da mace annabi ce baya yiwa namiji ya keɓance da mace a huri guda a huri guda kudu daga kai sai ita fate shedan shi na ku to kuma shedan dama a koda yaushe yake sa wa karau ruwarsa domin sabon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu shi yasa annabi a wani hadisi yake cewa almar'atu sahmun min sihami shaytan wato mace wata kibiya ce wani mashi ne daga cikin mashin shedan shi yasa wasu diyawa daga cikin bayan Allah suke samun jaraba ta mata annabawan Allah sun samu wannan irin annabi Yusufa Allah ya jarrabe sa da wannan watan sharri na mata bal ba ma shi kaɗai ba giwa da cikin bayan Allah sun samu wannan matsalar shi yasa idan kana son kare mutuncin kanka wallahi ka nisanci alaka da matan da ba naka ba idan ana ganka da mutunci a cikin gari da ka da kulla alaka da mata kake isha cikin misali da su to wallahi su dan ka sori dan abin da zai biyo baya sai da Allah subhanahu wataala ya kare to Maryam yariya ce mai tarbiya a wanda ake bukatar mata musulmi su dinga kula da wannan shi yasa diyawa so diyawa na sha gayi ma mata cewa idan kika ga namiji a hanya ya tar da ke ya tsaye da ke wai da sunan yana son ki to baya son ki mi ke nuna cewa baya son ki misali kadiba duk abin mai tsada a shago ba a yi shi da rana haka ne duk abin da yake da kuɗi diyawa a shago a kasuwa ba za a fito shi da rana ba a ina ake barin shi a cikin shago bal ma yan kasuwa har da wani amfani za a sa wani tsanwa-tsanwa wani bula-bula da zai duk ƙara ma abin kinku ya dinga hitowa da kyawu to ke ne sauran ya ganki a saman titi sai ya tsira ki ya ce yana buƙatar nim titi ne marokin ki kuma auren ki yake so iska so gaskiya yake miki idan yana son ki ya je gidanku duk wanda zai tarar da ke rishin sanin mutuncin mace ne ka tsira ta akan titi ta baka nimaranta wannan alama ce ta baka san darajar mata ba idan ana maka mata abu ne masu girma masu mutunci zuwa ake yi a nemi auren su Allah ya sa mu dace to wannan kenan maranta ta gama sa da Allah ta ce na haɗa ka da girman Allah ka bani wanda ka bani huri ni mata ce mai jin tsoron Allah kai ma idan kana jin tsoron Allah ka je ka bani huri sai mala'ika yake ce mata qala inna ma ana rasulu rabbik na'am لأهب لك غلاما زكيا
a lokacin ta hada shi da girman Allah ya bata wuri kala sai mala'ika jibril ya ce inna ma ana rasulu rabbik bal ni ba mutum bane ana lastu bashara ni ba dan adam bane wato wannan abu ne da Allah subhanahu wataala yake yi mala'ika Allah yake sa ya juya daga masu fasahai ta mala'ika ya koma ta dan adam ba mala'iku kadai ba har aljannu akwai wanda suke da wannan damar ta ya sufanta sufa ta mutum sai ka haɗu da mutum kana ganin kamar ibrahim ibrahim ne ba ibrahim ba ne wani aljani ne ya shigo shigowar ibrahim dan a jarubarka wani lokaci kuma mala'ika ne Allah zai turo maka a sufa mutum baka sani ba shi yasa da wannan muke jan hankalin bayan Allah wallahi mu ji tsoron Allah mu daina walakanta da bayan Allah ko yaya mutum yake ko koya mutum yake ka daina walakantar da shi don baka san waye shi ba kaga mutum baka san shi ba tana iya wata kila mala'ika ne ko kuma ka zo ka hada sahu da mala'ika ta yi wa duka wannan yana an shi ya sha faruwa ko kuma aljani ne ya sufa mutum ya zai ce yana neman sadaka ka walakantar da shi to abin da zai biyo baya kuma sai dai Allah ya sauke to da haka sai ya ce mata ni ba mutum bane bal ni dan aike ne daga ubangijinki Allah subhanahu wataala ya ce kuma na zo miki da sako ne li a haba laki don na baki kyauta daga baki albishiri da kyauta da Allah subhanahu wa ta'ala zai baki nami gulaman zakiya ɗan ma namiji ɗan ma namiji da ke al'ada ce ta mutanen da sun fi fifita ‘ya'ya maza a kan ‘ya'ya mata don har Allah ya ba mu labarin wasu ƙurai shawa ko kuma wasu larabawa a da idan aka kawo mutum bushara wa iza bushir ahadahum bil unsa dhalla wajhuhu musawwaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab idan aka yi mutum bushara cewa matarka ta haihu mi ta haifa aka ce mace sai Allah ya ce babu labari sai zalla wajhu musawwaddan sai ga mutum ya bata rai mustashi ta koma dukun dukun bai bukatar iya mata ya tawara min alqaru sai da ya fita da cikin jama'a sa ya ta yana ta tunani yana refreshing ya za yayi da wannan yariyar ayyusuku ala hunin zai kama zai rike ta ne riko na walakanci am yadu suhafi turab ko kuma ya gina rami ya sanya ta a cikin rami to malaika ya zo ma maryam a sufa ta dan adam har ta ji tsoro a kanta sai yake ce mata ni dan aikin Allah ne rasulu rabbi dan sabo ne na Allah subhanahu wataala kuma nazo ne li ahaba laki gulaman zakiya wato sauda in baki albishiri na kyauta da Allah subhanahu wataala zai miki na da qayyiban tahiran zakiya ai tsarkake Allah zai baki da tsarkake to abinda mamaki ga ta bata da aure kuma ga ta mai kamun kai to ya za a yi ta samu da sai take tambaya ta kuma take mamaki
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
jin maganar ɗa da Allah subhanahu wata'ala ya sa mala'ika ya gai mata albishiri da wannan sai ta ce anna ya kunu li gulam ta yaya ta wace hanya za ya yi in samu ɗa alhali lamyansa su ni bashiru ba na da miji walam aku baghiya kuma ni ba karo bace ban taɓa zina ba ban da miji balle a ce hanya kwanta da ni har zan samu ɗa kuma tun da nake ban taba sanin wani ɗa namiji a matsayin ya ɗaya mace ba ta yaya za a sa samu ɗa tambayi da maryam ta yi wa wannan mala'ika kenan sai ya ce mata قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا da ta yi wannan tambayar kunga kamar irin tambayar da annabi zakariya ya yi a jiya ya ce ta yaya za a sami zai samu ɗa alhali matashi ta tsuwa shi ma kan shi matashi ba ta haihuwa shi kuma ya kama shekaru na tsuwa to haka maryam sai ta yi tambaya ta ce anna ya kunu ni gulam ta yaya za ni samu ɗa ba ni da aure kuma ban taɓa zina ba har yi zamanin cewa ban samu ɗa ƙala sai mala'ika jibril ya ce mata ka zalike ƙala rabu haka ne kamar hakan gane lamarin ubangijinki yake shi Allah ba a tambare yaya haka ne umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yake yadda Allah ya tsara dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke farkon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halitta a duniya alƙalami ne farkon abinda aka fara halitta a duniya alƙalami ne a lokacin da Allah ya halitta alƙalami sai ya ce ma alƙalami rubuta sai alƙalami ya tambaya ce ni zan rubuta sai Allah ce ka rubuta duk abinda zai fara zai abku a duniya gaba daya alƙalami ya rubuta shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce komiye ma yana alahul mahfuz da maluman falasima suka zo gun wannan sai suka ce lahul mahfuz kamar ordinatate suka kawo su da abubuwa da dama irin-irin ishkarki da 'yan shi'a suke kawa a can baya a cikin sautu ali imran allah ya wani bayani allah ce inna allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim ko wa ala imran alal alamina 'yan shi'a da suka zo kun wannan ayar sai suka ce ai akwai ƙerar cikin wannan aya subhanallah suka ce ai a ƙarshen wa ala muhammadin yake ai akwai su aliyu akwai zancen su aliyu a ciki wai musawa ake ce ma ya shi yayin uwa haɗarin shi'a wallahi ba karimi ba ne ‘yan shi'a ne suka kafirta abubakar saddiq suka kafirta matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka balma suke tugumar aisha matar manzana cewa karuwa ce a faɗar ‘yan shi'a ‘yan shi'a ne suka ce abubakar da umar da usman da ma'awar dukkanin su ‘yan wuta ne magana ce ta ‘yan shi'a wai a yau shi'a ta yatsu a cikin nijeriya da baka tsammani bal shi a Nijar har yake cewa jardan da fanke gare su shi a Nijar har jardan da fanke da gare su bayan jardan da fan suka te marhala ta gaba suka yi ibtidaiya premier daga sai zuwa CMD daga nan abin bai tsaya daga nan ba suka tashi daga aka yi college cesium zuwa troisium sharin bai tsaya daga nan ba sai aka yi lycée daga premier zuwa second zuwa terminal ba ma shi kaɗai ba har jami'a ke da shi a Nijar ana nan ana karantar da mutane shi'anci a cikin Nijar daga cikin itiqadat na 'yan shi'a suka ce ai mala'ika subhanallah subhanallah mala'ika jibril kuskure ya ilimi suka ce galat yayi kuskure ne wajen kawo sako ba annabi ya kawata a kawo sako ba wanda ya kawata a kawo sako ali bin abi talib ne sai mala'ika yayi kuskure ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce daga cikin itikar na 'yan shiya wannan alkur'an da muke karantawa dare da rana suka ce akwai na kasu a cikinsa ƙur'ani akwai abubuwan da akwai ragi ƙur'ani na gaske suka ce yana sama wannan ƙur'anin kawai akwai cuwa-cuwa a ciki ka je 'yan shiya alhali allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawalin cewa zai kiyaye alkur'ani la ya atihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wata banna ba ta zawa a cikin alkur'ani ta da masu ku ta hauni sa Allah zai kare alƙur'anin sa kamar da ya alkawari ɗan shiya ba su tsaya a nan ba suka ce cikin itiqadat nasu eh Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu suka ce aliyo matsayin aliyo kamar matsayin Allah subhanahu wataala ne ka karanta littafin shiya kaga wa'annan abubuwan shi yasa aqida ce ta kahirci ya kamata mutane mu lura da kyawo mu nisanci ire-ire wa'annan aqaid bal ma 'yan shi'a 'yan shi'a suka ce watan daga cikin malumansu malumansu sun yi annabawan Allah daraja haka suka gaya a cikin littafin shi'a malumansu irin su Humaini suka ce sun yi annabawan Allah daraja wannan duka itikara ne na 'yan shi'a to 'yan uwa kuma ba wani ba nan abin haushi yake ba daga cikin 'yan uwa musulmi akwai suka yi istinbatin wasu abubuwa na aƙira ce ta shi'a suka ɗauka addini a yau ƙaramin misali a sha biyu da watan rabiu la'awar na kowace shekara 'yan uwa musulmi musulmi ne suna ihtifalkin idin haihuwar manzan Allah ta maulidin manzan Allah sha biyu da watan rabiu la'awar eske jama'a sun san waye fara yin maulidi a duniya ka je ka karanta tarihin maulidi wa'anda suka fara yin maulidi a duniya su ne 'yan shi'a a ƙarni na biyar sankyam sekin a wannan lokacin aka ƙirƙiro maulidi a ƙarƙashin daula fatimiyya ta shi'a a wannan muka ɗoka muka riƙa addini shi yasa wallahi karatu yake da amfani a baya ba a banza ba Allah ya ce wa aka yi nahul hukuma sabiya yana ƙari muka ba shi hukunci annabta saboda iliminsa ne da aka muje mu yi karatu karatu shine ke bambanta tsakanin dan adam da dabba idan ba kai karatu ba wallahi akwai matsala to sai mare take cewa eh sai malaika yake ce mata umarnin Allah subhanahu wataala haka yake idan Allah ya tsara abu to haka yake fa inna inna ma yaqul inna ma yaqul amrihi kun fayakun Allah yake Allah yake ce malamari kasance sai abin ya kasance to sai malaika ya ci gaba da ce mata wannan abin na ki aihu ba tare da ɗa ba ba tare da namiji ba namiji bai sadu da ke ba ai feti a kan ne gun Allah subhanahu wataala saboda Allah yayi wanda yi wannan mamaki aka yi annabi adam aka yi annabi adam ba uwa ba uba haka Allah subhanahu wataala ya ya zabi annabi Adam da wannan shi salat inna Allah subhanahu Adama Allah ya zabi annabi Adam da halittar da yayi masa ta ba uwa kuma ba uba laka Allah ya kwaba ya halitta shi ya sa mala'iku suke masa sajada to kuma ba nan ba sai aka yi mace matar annabi adam hawa'u da mi daga jikin annabi adam alaihi afdalu salatu wa atammu taslim to da haka ba abin mamaki ba ne maryam dan allah ya baki ɗa ba tare da mi ba ba tare da miji ba ta ce ai wannan abin ƙaramin abu ne wal naj'aluhu ayatan linnasi wannan za a yi ne Allah zai yi wannan abin ne don ya sa shi alama in ka ce aya bi ma'ana alama don Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi alama ta a gane kudura da iko ta Allah subhanahu wa ta'ala don Allah fa'alun lima yurid mai aikata abin da ya ga dama ne mai aikata abin da ya ga dama ne ولنجعله آية للناس ورحمة منا أي علامة للناس على قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمة منا علامة متانة أكن قدرة أكن إيكونا الله سبحانه وتعالى جرما ملكنا الله duk zamanki mace duk kyawanki duk kulinki ba za ki yi wa kanki ciki ba wallahi haka ne kominki dole sai an samu namiji tare da ke amma gashi Allah subhanahu wata'ala dan ya nuna ƙarfi na mulkinsa duk yadda za ka yi a mulki ba za ka iya samar da ɗa ba a dibi ko da tura suka kawo wannan tsari na haɗa mani namiji da mace a sa cikin wata roba a aje har ya zama ya juya ai su kansu sun yi abin nan fesa akwai wani bawa Allah da ya karanci turanci ya karanci turanci ya zai masa kamar abin nan ɗan boko ne ya karanci boko sai ya ta kai karatun boko nasa ya sayi bar musulunci sai ya ridda ya kuma kiristanci sai Allah ya jarrabe shi da rashin haihuwa ɗan Nijar ne an kuma jihar tawa nan cikin tawa yana ture da matarsa matarsa ba ta haihuwa kuma yana son ɗa aka yi gwaji aka yi gwaji cewa mi ba ta yi wa su haihu ba ta yi wa ba ta yi wa an yi gwada wannan a ɗauki maniyin shi da maniyin ta haɗa abin bai yi ba wata rana ya dawo nan nijar shi na hira da wani aboki sai suka yi lakwal premier ta yi to shi kuma allah ya sa ya yi karatun addini sai yake kwatanta masa akan iko na kudura ta allah subhanahu wataala allah yake aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a ƙarshen ya yi ƙoƙarin musuluntar da shi da yin musulunta ya gane malam ba wuce shekara ɗaya sai da Allah ya ba su ƙaruwa ɗan yana nan yana gudu cininsa Allah subhanahu wata'ala fa'alun lima yurid yake aikata aikin da yake aikata abinda ya ga dama to shine sai Allah ya ce wa rahmatan minna da kuma rahma daga wajen wa kana amran maqdiya malaman tafsiri sun yi sabani a wannan wurin suka ce wa kana amran maqdiya ko suka ce magana ce ta malaika jibril ko suka ce a'a magana ce ta Allah subhanahu wataala lamarin na dokar cikin ki da haihuwar shi abu ne wanda yake maqdiyan Allah subhanahu wataala ya rigi ya hukunta ya kaddata wannan kawai ana cewa kun fayakun kasance sai ya kasance a duka ɗaukar cikin maryam da haihuwarta duka yan waɗan awoyi ne ɗauka cikinta da haifuwarta dukkanin ta miye yan awoyi ne sai Allah ce fahamalatuhu
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا yanzu gashi ana maganar juna biyu sai Allah ce fahamalatuhu sai ta ɗauki wannan cikin malumai suka ce mala'ika kawai mata busa ne a cikin rigarta kawai tana ji su kanta da cikin mara wata tara shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala gwani ne yake tsara abubuwansa ana maganar za ta samu ɗa sai ga shi kuma ga ciki har cikin ya shiga fahamalatu fantabarat bihi makanan kasiya sai ta ƙara barin wajen da take sai ta ƙara komawa can da nisa ta bar garin wato makanan kasiya idan koma ta bar garin ta ta yi nesa daga inda mutanen suke kan a ganta da wannan juna biyun za a zarge ta ya ake ta samu ciki za a yi mata tambaya a kan wannan shi ne Allah ce fa hamalatu fantabarat bihi makanan qasiya fa aja fa aja al makhatib fa المخاض إلى جذع النخلة na'am قالت يا ليت
wata'ala sai ke ba mu labari irin abin da ya faru da ita maryam kin to mutuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace eh kamila min ar-rijal kathir da yawa daga cikin maza sun kammala sun batse wajen hankali amma mata ba su cika ba a samu mata suka cika wajen hankali sai mace guda biyu a wata ruwaya asiya matar fir'auna da maryam uwar annabi isa annabi ya bata shaida ta ta cika wajen hankali kuma can allah ya karanta da mu umuhu siddiqa ta kai marhala ta siddiq ta huce marhala ta walittaka don siddiq yana gaban wali ta huce ta kai wannan marhalar to kuma gashi idan ta zo garin da ciki abin zai zamanto cece kuce wata mu gane akwai wani abu guda idan Allah subhanahu wata'ala ya sanya kana kishin addininsa kana kokarin aiki game da aikin addinin Allah to duka hankalin mutane suna akan da aga ka aikata wani ƙere da a dinga yatsa a dinga watsa ba haka ne idan kana rike da riko da addini sai kai da gaske saboda kana aikata aiki wanda yake bai da kyawu to gaba ɗaya zaka ji ana yaya a cikin gari duk sabon halin da ake yi ba za a taɓa damuwa ba amma kai ustazu ko kai aron mai aka kai wani abu wanda bai dace ba to ran nan musamman garin nan kowa su ya ji ka ai malawa ne da kaza da kaza da kaza da kaza yi to irin wannan maryam sai ta ji tsoron wannan dama annabi ya karanta da a wata ruwaya cewa mafiya yawa maza sun cika wajen hankali amma duk wata mace a duniya banda mace guda hudu duka shida take muke bakwai ba su cika wajen hankali ba duk matan duniya banda mace guda hudu annabi ce tara ce da mukin goma su cika wajen hankali ba su cika ba akwai tawiya ta hankali gare su ta farin asiya matar fir'auna asiya matar fir'auna har addu'a ta yi allah ya gira mata gida aljanna kuma allah ya bata ta bi maryam kadimin matar fir'auna ce duk kafinci duniya ba a taɓa kafiri ba kawo fir'auna kuma ba za a taɓa yi ba a kafirci eh a kafirci ba a taba kafirci irin na fir'auna ba har ya ce ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijinku al'a'ala mafi girma a wata aya ya ce ma alimta lakum min ilahin ghairi ban taba sanin kuna da wani abin bauta kowa bayana ba shi ne wanda ya itti'ayin ilahataka cewa shi Allah ne amma matarsa musulma ce kuma Allah ya bata aljanna to Asiya matar Fir'auna da kuma Maryam uwar Annabi Isa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim da Khadija radiyallahu anha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwar gida sarautar mata matarsa ta farin wanda dukkanin iyan manzon Allah ta haifa banda Ibrahim da yake ibrahim mariyar katibiya ta haife sa amma dukkanin ɗiyansa watan khadija ta haife su annabi ce ita kuma aisha tana da wani ɓangare nata ita ɓaye fifikon aisha akan sauran mata kamar wani abinci ne da laraba suke yi na dabino da nama a haɗa guri guda abincin yana da muhimmanci gunsu to kan matsayin aisha kamar irin matsayin abinci ne da sauran abinci a wajen larabawa na ƙarshe ta ce fatima bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam matar aliyu bin abi talib uwar alhassan da hussein shugaba da duk wani gari da ke jin kansa a aljanna hassan da hussein su ne manyansu a cikin aljanna sai allah subhanahu wata'ala yake cewa fahamalatu fantabazat bihi makanan qasiya fa ajaaha al-makhadu ila makhadu ila jiz'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya fadaraba al-makhadu wa aljaha ila saqin nakhla yanzu ga ta kuma ga jinin ga aiwa ta zo naƙuda ta zo ciki da mai ya riga shiga sai ta je ta jingina da wani kututture kututture na dabino faqalat ko waqalat ne sai ta ce ya laitani mitu qabla hadha ceto na ina ma a ce na haifu gabanin wannan abin da ke cikin ciki na fito duniya wa kuntu nasiyan mansiya sai ya zamanto wanda an liƙa an liƙe bayan ta ba labarinta ina ma mutuwa ta zo min na mutu a manta da ni da wannan abin da ke cikin ciki na ya zuwa duniya tana cikin wannan maganar sai Allah ya ce fanadaha min tahtiha فناداها من تحتها ألا تحزني Mm.
قد جعل ربك تحتك سريا
Maryam tana cikin wannan magana ta cewa ina ma ta mutu gabanin wannan yaron ya fito fanadaha min tahtiha sai Isa ɗanka ya kira ta har an ange shi kenan fanadaha min tahtiha sai ya kira shi ya kira wannan mahaifiyarsa daga ƙarƙashinta yake ce mata Allah tahzani karki ji tsoro karki baki ciki karki sa damuwa a rayuwarki alja'ala rabbuki tahtaki sariya ai Allah subhanahu wataala ya sanya wato sari ruwa jadwal na ruwa a kakashinki yanzu ba shi bane damuwar ki kokari ki samu abin da zaki ci wa huzi ilayki وهزي إليك بجذع النخلة Mm.
تساقط عليك رطبا جنيا sai isa yake kiran mahaifiyarsa gashi isa han ya zo duniya ita kuma ta yi neman ta yi ina ma a ce ta rasu gabanin wannan sai ce karki damu ki yi ƙoƙari ki samu ruwa ki sha bayan ruwan wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhl ki kama wannan kututturen dabino ki girgiza tusaqit alayki rutuban janiya wato zai zubo miki ƴaƴan dabino masu mi masu taushi domin ki ci shi yasa malamai suka ce ana buƙatar nan a ƙasar musamman a ƙasashen mu mata suna tsanin arka ne wajen aihuwa sai ga mace ta aihu ba abinci mai kyau mai gina jiki mai mero jini malamai suka ce akwai wani sinadari a cikin dabino dabino ana buƙatar mace mai jego mace mai mai wadda ta aihu ta samu ɗanyen dabino ta ci ɗanyen dabino ta ci amma mu yanzu ana kin ana toki daga ciki wannan ɗakin maternity sai a ce a nemo kunun sahihi tana da komi zahiri a nema kunun zahiri tana zuwa gida kuma ga wasu ruwan zahiri har da wani suroti da zahiri a duk zahiri da ake sana da kuri da ɗaki ta taho da dara ba za a kama ta wani agashi ta ci ba mai kyau a wata kaza lahiyayya ta ci a wani abinci wani ji lahiyayya allahu masauki in ma a yi aka kayan ta da ji to a yi mata aiki fita suke an so mata ji amma dai ta haihu lahiya a ci a kawo ji sai irin su alhaji amma shi dai ba zai iya ba sai dai ruwan zahi kawai abin da fara zai ce akwai mana hatsi Allah ya sauwaye to ana bukata akwai hikima ta mi ta a samu da biyu a lokacin da aka haihu to sai isa ya ce mata wa huzzi ilayki bi jiz'in nahal ki girgiza wannan itaciyar da biyu malai suka ce wannan da biyu an ya riga ya bushe sai ya ba ta umarni na ta girgiza shi domin iyan da biyu masu taushi wato masu eh, rotu- masu danyi da da biyu da danyensa ya zo mata sakata alaiki rutban janiya ai a wannan lokacin a cikin wannan lokacin za ta samu wannan wannan abincin lokaci a gama kuma dai sai Allah ya ce فكلي واشربي وقري عينا
na'am فإما ترين من البشر أحدا فقولي Mm.
فقولي إني نذرت للرحمن صوما na'am فلن أكلم اليوم إنسيا
sai Isa har yau yake ce mata yana jariri shi yasa Allah sai ya cewa alaihi afdalu salatu wa atamu taslim ai jariri guda biyu suka taba magana a rayu a duniya a wata ruwaya guda uku akwai Isa dan na Maryam akwai sahibu juraij sannan kuma akwai wancan da Allah ya ba mu labari a cikin suratu suratul buruj wanda suka yi imani da ubangijin yaro wanda wani sarki ne yake da malamin jibu bokansa to bokan ya kama shekaru na tsuha sai ya ce masarki ina bukatar a turo min yaro mai hazaka mai kwakwalwa domin in dinga koya masa wannan su dabaru sai sarki ya- aka diba cikin gari ga wani matashi wanda ya dace aka tura yaron da kwakwalwa yana halarci abubuwa to yana kan tahiya sai ya ga wani malami da ke karanta a taura sai ya tsaya sai ga abin da yake karantawa nan da can ba ɗaya ba ne suna saɓani su samu saɓani yanzu idan ya zo ya ɗauki karatu nan sai ya zo ya ɗauki karatu can yanzu shi yana ɗauka karatu wuri guda biyu wata rana ya to saman hanya sai ya zo ta saniya ta tare hanya mutane sun kasa wucewa ta addabi jama'a sai ce to yau an yi ta ta kare ku ka san musamman matashi ya yi kowa ganin kwam ya ga ce mutum saurayi ne ko ganin kwam da shi ce yau za a yi ta ta kare na ga da karatun boka wancan da mai karanta a taura wanne ne na as- wanne ne na gaske sai ɗauki ɗan dutse guda biyu ya ce inda karatun da boka yake karanto min shine karatun da suke Allah ya kashe wannan saniya ya jefa saniya bata mutu ba sai ya jefa na ya ce inda karatun taura shine karatun ka Allah to Allah ka kashe mana wannan saniya yana jefa sai ta mutu aka samu hayya sai ya zamanto yanzu aka ɗauke shi da muhimmanci a cikin gari har ta kai kana wata damuwa ka zo wajen shi ya musulta da kai ya nuna maka Allah ya roki Allah ya maka bukatunka to yanzu ana nan a kwana a tashi sai wazirin sarki ya ji labari shi kuma wazirin makaho ne sai ya ji labarin wancan samari sai ya zo wajen shi ya ce na zo a buɗe mai idan ya ce ni waye ni in buɗe maka idanu waziri ce kada ka baro Allah can kawai a fada ka zo ni in buɗe maka idanu ya ce shekara ta nawa tare da shi Allah bai yi min kori ba sai ya ce to ni wa ban buɗe idanu ya ce to waye ke muni da na ga ka biya mutane da dama bukatun shi ce a'a akwai wanda yake biyan bukatar shi ne Allah ni kawai wasu ba ce tsakanina da ku ne kawai in haɗa ku da Allah ya biya muku wannan bukatun sai ya ce to wancan Allah wa ya ce to ina Allah gaske ne ai da ya maka maganin matsalar ka da zane bi ba sai ce to yanzu shi dai magani yake bukata sai ce to maganin guda ne ka musulunta ka ce cewa lalle Allah shi ne Allah da ake bautawa kuma wancan sallah sarki ne ba Allah ba ne ya ce inda wannan ne ba matsala inda zan samu idanu a matsala na musulunta wancan sarki ne kuma ga shi ne Allah almudabbir ne shu'uri ibadihi ya juya lamarin bayansa ya musulunta yaro ya addu'a sai gashi kamar ya kuma yana gani da sahaye tun da sassahe sai ya sauko shi na takawa shi na alfahari ya zuwa da sarki ya zauna aka zo sarki ya kalle waziri sai ga waziri kulukuru yana gane sa ce waziri lahiya ina ka samu gare da sai ce Allah ya bada gani sai ce iza akwai wani Allah bayana sai ce haba sarki da ina Allah ne shekara mun nawa tare da kai kai mun gobi ba Allah shi ne ya bude mai dare ya ce wali kuma ba waziri wa kuma ka wanga ta'addanci ya ce ba zancen ta'addanci gaskiya ne shekaru shekara ta nawa tare da kai ina a makaho ba ka taba kula min komai biyar ba ya ce Allah da ya halicce ni bayan ya halicce ni kai kanka shi shi ya halicce ka ce waziri ya yi ka zo da abin da ba san da shi ba sai ce kawai a kame waziri aka kame waziri aka duki waziri can waziri ya yi bayani ce shi wani da ake tura wajen karatu shi ne sai aka kamo yaro yaro karatun da muka tura ka yau kenan sai ce ai sarki allah ya zamani kai kai sarki ne mai kula da talakawa amma mahalicci mai biyan bukata allah ne na samu don ke ba ka ekomi ke karatun da muka yamma kenan sai ce to yaron shi ma a nan kama shi a caga saka ɗan aka kama yaro aka masa azaba aka yi masa azaba da ya sha wuya sai ce kai abin da wani ma wane ya koya min sai aka kamo shi malam mai a taura aka yi musu azaba suka ƙi dawo a kan addini suka ƙi ridda to sarki da yake yaro yana muhimmancin gunsa sai ya sa zart ya ce a yanke sarki da malami duk aka yanke su a waziri da malamin duk aka yanke su da zan aka raba su biyu sai ya ce ma yaro kaka ni waye ya ce an talmalik wallahu fuka samawaci kai kai sarki ne amma Allah yana sama sai ce mafadawa a kame yaron a tahi dutse da yake kowane dutse girma a cikin wannan gari sai an zo dab ƙarshen dutsen a tambaye shi in ya dawo ya ce ni Allah ne ku dawo da shi gida in ya ce ni sarki ne ku tura shi aka zai da yaro sai da aka zo da dutsen da yake kowane dutse girma aka tambaye yaro yaya ya ce ina nan akan bakata Allah shi ne wanda halicci kowa da komi kuma baya duniya ne yana sama da haka wani sarki ne ba Allah ba ne za su jefa shi sai Allah ya sa dutsen ya girgiza aka girgiza dutsen sai duk su kwado sai shi ya dawo sai yaro ya dawo fada sarki yana taku ɗaiɗai bayan daya aka ce ina ina wanda tura da kai fadawan ya ce Allah ya gama da su ya ce ai yanzu kana ta makanka ko Allah wanda ba ni ba ce yaron nawa an ta'adda ne eh irhadi ne dan ta'adda haka ake ta ko dan ta'adda ne yace a ƙara kawa shi a ta yi cikin ruwa sai an zo tsakiyar teku a tambaye shi yaye ya ne Allah ne ni ko ba Allah ba ne in ya ce ba Allah ba ne ku tura shi ya ce ni Allah ne ku redo shi gida aka ta da yaro tsakar ruwa cikin jirgin ruwa sai da aka zo tsakiyar ruwa aka tambaye yaro ya ce ina nan kan bakata za su kama su jewa sai Allah ya sa kwale-kwalen ya juya da su shera wa gida ya matsa tuwa ya zo fada sarki ya ce a kawo sai kai sarki da ya gai maka so take ga kashe ni ya ce kware da gaske ya ce hanya mafi sauki idan kana so ka kashe ni ka tara mutanen garin nan gaba daya ka zo da ni ka daure ni akan icce jikin icce ka daure ni ka ɗauko kibiya guda cikin kibauna ka sa abubakarka ka ja idan za ka saki ka ce bismillahi rabbil wulam da sunan Allah Allah ma ubangijin yaro to garin ya masarki zahi bai ganewa sai sa aka taro jama'a duka gari aka karkaɗo su aka zo a fada aka ɗaure yaron sarki yayi da yaron ya ci yana saki sai yaro ya mutu yaron na mutuwa sai duk gari suka ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam yaron ya ci garin da yaki mun yi imani da Allah ubangijin yaro mun yi imani da Allah ubangijin yaro suka ce ya share ya wura yaro ya sa abin da yake shi dai yanzu ya to duk aka ce kowa ya koma ya bar addini suka ce ina wallahi su ana akan addinin ubangijin yaron nan dai fa aka ce ba a sarki sai mu sai mu gun fafade sai ba fadawa sarki suka ba shi shawara idan kana son ka kare da jama'an nan ka gina rami katar rami a kunna wuta ta ci sai ta ci ai musu azaba dai bayan dai dole ce a imani da ubangiji yaro in yace kai Allah ne ya koma da kote in yace Allah Allah ne kawai shi shiga aka yi aka yi wannan ramin aka hura wuta garwashi ya kama da tanan jajawur sai kowa zai ce amantu bi rabbil gulam sai ya shige kowa ya zo amantu bi rabbil gulam sai ya fara cikin rami kowa ya zo aka suke sai aka zo da wata mace ta karshe in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana goyar jariri sai ta taho za ta shiga sai tausayin ɗanta ya kawa ta sai ta koma baya da ja da baya ta yi na ɗai ta komo ta yi na bi ta koma da na uku sai yaron da kansa jaririn ya ce ya ke mamma shiga kina kan gaskiya shi ne Allah ya ba mu labarin su a cikin suratul burush amma na amuminum illa an yu'minu billahi azizul hamid to sai annabi isa nan yake ce ma mamarsa kiran yaro guda nawa kenan guda uku ga isa ya magana tana cikin jaririn da aka aike shi cikin jinin ya yi magana ga wancan na biyu na uku in Allah ya da gobe mu kawo shi ana ya kamata mu dakata wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يجزون ما كانوا يعملون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله العزيز الحكيم المتكبر المهيمن العزيز الجبار المتكبر ربنا إنا نسألك إنا نسألك بأسمائك الحسنى ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا إننا عبادك نحتاج إليك ولا نحتاج إلى غيرك ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع الدعاء ربنا تقبل صلاتنا ربنا تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على